الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da yammaci ta juma'a bakwai ga watan azumi wanda kuma shi ne majalisinmu na bakwai shi ma a ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin suratul bakara wanda yau muna za mu tashi ne aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu jiya mun ce za mu ɗan bi aya ta ɗari biyu da saba'in da kuma ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya a gurguje saboda dan wasu hukunce-hukunce kaɗan da za mu ɗan yi ishara a kansu insha Allah tabaraka ta'ala shi ne faɗin Allah madaukin sarki wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Allah subhanahu wataala yake cewa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa yanzu Allah subhanahu wataala bayan ya mana maganan ciyarwa da falalansa da hanyoyinsa da irinta da dukiyar da za a yi eh kasancewa sakamakon kana gurin Allah ne shine ubangiji sai ya dauko mana nafaka sai ya hada ta da wata makamanci ta dan ya nuna maka duk nau'i na, ibada da da'a ta ubangiji ubangiji yana sane da su kuma zai saka maka sai dauka ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa abinda kuka ciyar na ciyarwa nan abu ne zaka dauka ka fitar da shi aw nazartum min nadrin ko ka dauki wani abu na bakance ka kawo wa kanka bakance galibi zaka yi shi tsakaninka da ubangiji ne cika shi ya zama maka akwai nauyi a kansa kuma ka je ka cika shi an kwatanta shi da sadaka da ciyarwa saboda duka abubuwa ne masu nauyi aw nazartum min nadrin ko kai wani abu na bakance fa inna allaha ya'lamu ubangiji yana sanar da shi tattaunawa game da ciyarwa mun tattauna a kansa sosai muka ce bakance ne za mu ɗan tattauna a kanta menene bakance me ake nufi da bakance bakance shine ɗan adam ya ɗora wa kansa wani aiki na ɗa'a ta ubangiji ya wajabta wa kansa a lokacin da wannan aikin ba na wajibi ba ba a bakance abu na wajibi misali sallan azahar ka ce na wajabta wa kaina sallan azahar dama riga an wajabta maka ita ana ana yin bakance ne a abin da ubangiji bai dora maka shi ba misali sallan nafila misali nafila bayan la'asar ai bayan azhar misali sallar dare misali azumin tadawwi misali sadaka ba ta zakka ba hmm kyautatawa su ne za ake bakance a kansu to sai ka dora wa kanka wannan bakance din to fa inna allaha ya'lamu ubangiji yana sane da su wa malil zalimin min ansar duk wanda yake cika ɗaya daga cikin wayannan ko ciyarwa yake yayi yadda ya kamata ya zama akwai almannu wal adha bai yi ba Allah ya zo azabtar da shi babu wani mataimaki da zai taimake shi ranar tashin alkiyama saboda yayi zalunci ko zama ya zalunci wasu ko ya zalunci kansa to ita bakance wannan ita ce aya ta farko da muka samu bakance a fara tafsirinmu shi sa ya dace mu dan yi tsokace akan ta koda ba za mu fadada ba dake za mu samu wata bakancen kusa bakance da suka zo a Qur'ani guda uku ne ko kuma guda hudu bakance ta farko ita ce ta gaban mu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum aw nadartum min nadri fa inna allaha ya'lamu bakance na biyu in ka tafi ali imrana inni nadartu laka ma fi batni muharrara bakance na uku in ka tafi suratul hajji thumma liyaqdu tafathahum walyufu nuzurahum waliyatawahu bil baitil atiq bakance na karshe shine suratul insan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wannan su ne guda hudu wannan ta ƙarshe amshajin naftali fajana wasu mayan basira aka yi ta yabon mutanen aka yi ta faɗin sifofinsu har aka zo yufo na bin nadri wa kafu na yawan kanin sharruhu mustatira mutane masu cika alkawari wannan cika alkawari din akwai yabo a wajen Allah subhanahu wataala duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a qur'ani a cikin hadisi yake cewa la tanzuru ku daina yin bakance ku daina yin bakance yin bakance ba shi da kyau me yasa Allah bai dora maka baka dora wa kanka annabi ce la tanzuru fa inna an-nadra la yughni min al-qadri shay'an shi bakance ba zai wadatar da kai daga abin da Allah ya kaddara maka na komai na iya ayyukan da zaka yi wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil hadisin da muka kawo jiya in kaga mutun yayi bakance zai ciyar to dama marowaci ne baya yi wa Allah ciyarwa in kaga mutun wai sai ya wajabta wa kansa ya Allah na dora wa kaina zan yi nafila raka'a 20 to dama baya yi wa Allah biyayya in ko yana yi ba sai ya dora wa kansa ba kawai zai tashi da dare ne kawai yayi dawa'an ba karhan ba sai malamai suka ce to nan gurin kamar annabi yana kushe bakance ne in ka tafi fadin Allah madaukin sarki kuma yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira nan kuma kaman ana yabon bakance ne to menene wajahin guda biyu menene wajahin guda biyu wannan bakancan da annabi yake kushewa yake ki shine bakancan da zaka ga kaman kana yi wa Allah alfarma ne kamar kana ga Allah bai isa ma ba ya maka abu sai ka masa ka ce ya Allah wannan kwangilan da nake nema in ka sa na same ta zan yi azumi 40 kenan yanzu kaman ka kai wa Allah cin hanci in ba baka yi ba ba zan maka ba fa kamar kana Allah yana bukata ne kaji ko ko ka yi na maka azumi ko ka kimin ba zan yi azumin ba wani akwai isgilanci yasa shekul isa bin tamiya ya saka shi layin haram haramun da wannan bakancan wasu malamai suka ce anya ba zai kai zuwa ga kafirci ba ma ga Allah subhanahu wataala Allah ka ce masa in ka mun kaza zan maka kaza anya kana akwai abin nan suka ce shi kuma bakancan da ake yabonka da shi shine baka ta'allaka shi da komai ba baka rataya shi da komai ba ubangiji ka samu wani abu na farin ciki ka samu abu na farin ciki ka ce saboda wannan farin cikin akuyar can zuwa an jima ma za a yanka ta ga ta a gabanka tana gabanka aikin da'a shukuran lillah kenan shukuran lillah fa alzamta nafsak to cika wannan yufuna bin nadri wa kafuna yawman kana sharruhu mustatira shi kuma bakance dama ko ya zama na sabon Allah ne ko ya zama na biyayya ga Allah idan na saban Allah idan na biyayya ga Allah ne dole ne ka cika shi shine fadin Allah bakin sarki summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum kaga nan malaman tafsiri suka ce umarni ne umarni kuma yana fa'idantar da wajibi so da ka wajibi ne ka cika shi to in baka cika ba kuma meye bayani consequences in baka cika shi ba fa kamar misali ka dora wa kanka ka ce yau zan yi sallah raka'a goma ba tare da ka ce in an mun kaza ko in an mun kaza ba sai kuma yau din baka yi ba aka samu feluwa baka yi wannan ba ta wuce kenan ko zaka iya biyan ta gobe ko jibi a menene wajibi akan ka zaka tafi zuwa kafara ta rantsuwa shine ciyar da miskine goma in baka samu abin da zaka ciyar da miskine goma ba sai me yanta baiwa in baka samu abin da zaka yanta baiwa ba sai ka je kai azumi uku wannan sune ake ake yin su a jere ko لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم ما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدمون أهلكم أو كسوتهم عفوا in ka tashi zaka ciyar da miskinai goma in ba zaka samu ba auki suwatuhum ko ka tufatar da su aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa sai ka rasa ukun nan ne ake azumi ya bahaushe ka san bahaushe ko zai ce maka daga yayi rantsuwa zai ce maka azumi ya kama ni ba wanda ya ce in kai rantsuwa kai azumi in kai rantsuwa ba kai baka zartar da abun rantsuwan ba ciyar da miskinai ake saboda ka rage mana talakawa a cikin al'umma a wuni ka rage mana masu yunwa in ka yi azumi mai zai mana amfani ba abinda zai amfana da mu azuminka kai kada zai amfana amma in ciyar da miskinai ne ka rage mana miskinai goma yanzu yankin al'afat ka rage wa mutum goma da suke jin yunwa ko ka tufatar da goma ko ka yanta baiwa in ka yanta baiwa ma ka rage mana nauyi in ka kasa ne fa'il maliji fa siyamu salatati ayyamin sai kai azumin kwana uku to saboda haka wanda yayi bakance shekul islam ibn taymiya yake cewa ma nuqila anis salafi abinda aka dauko daga salaf shine in bakancen da'a ma ka kasa yi to zaka yi kafara sai sai bakance na biyu shine bakance na sabon Allah mutum yace ya Allah nayi bakance ya dau bakance ran laraba zai sha giya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya bakance zai saba wa Allah kar ya saba wa Allah to shikenan kuma a banza a a shi kuma fa kaffaratuhu kaffaratul yamin shi kuma zaka yi kaffara ta rantsuwa akwai nau'i na abin nan bakance na sabon Allah shine bakancen abin da Allah ya hana kai bakance abin da ubangiji ya hana misali nayi bakance ranar laraba zan yi azumi sai kuma laraban ta faɗo ranar sallah ne to kaga wajibi ne cika bakance haramun ne kuma ka yi azumiran sallah ga aikin wajibi ga aikin haram ana ƙaddamar da haram ne ana kaucewa haram sai a bar wajibi in sun ci karo لما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إذا نهيتكم عنه فانتهوا شي باب مغنى ما استطعتم شي dole ne. ما أمرتكم به ko fatu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu ko kuma fantahu duka yazo da lafazi ne yazo da lafazin fantahu babu mastata'tu so da haka sai ka bar haram ka bar halal ka nisanci haram ko da zaka taka halal to amma shikenan wannan abin da ka wajabta kankan shikenan ya fadi a a shi ma akwai kaffara ta rantsuwa almuhim babin bakance babi ne mai fadi a nan gudun mun danyi flashin ne a kansa aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ke cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi mun gama bayani akai karkashin wa in tukhfuha in kuka boye sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum bakwai wanda ranar tashin alkiyama suna cikin inuwa a ranar da babu inuwa a cikin mutum bakwai din akwai mutumin da in ya tashi yin sadaka dama tana bayarwa hagu bata sani ba kar dan ka ba wa mutum sadaka ko karan ka taimaka zo kan mimbari ni na ce maki wane ni tun mun yi wannan bayani din wanda zaka yi masa abin arziki boyewa ake yi in shi ya je ya faɗa wannan wani abu ne daban kamar yadda malamai suka ce kai da kai abin arziki ka boye kai kuma da aka aka maka abin arziki ka bayyana wannan shine shine iyakaramci ni in zan maka na boye kai kuma in ka ga masoyana don Allah ayi wa wani godiya ya mana abin arziki in ka ga ba sai ka faɗi abin arzikin ba kai kuma ka fita daga layin butulci kenan amma ba ce kuma wajibi bane ba ce sai ka gaya wa dole sai ka gaya wa mutanen ba a'a ko shi ka masa godiya ina maka fatan alkhairi ina godiya Allah ya maka albarka amma kai da zaka yi kai iya kokari kaga ka boye abin da kake wa mutane sai wanda muka fada wanda muka fada wanda shi kun san akwai ibadun da Allah shi kuma so yake a bayyana su baya so a boye su boye su zaka shiga fishin Allah da bala'i yanzu sallar jam'i don iyayenka ka ɓoye ta ka gani ka ce ai sallan azahar wajiba ce saboda Allah yana so a ɓoye aiki barin ya a gida ka yi amaka ta kwala rawi ka ci kwal ubanka in ji kwala rawi ita sallar jam'i ba so ake a ganka ba malam mustapha so ake a ɓoye so ake a bayyana ta ka fito cikin jama'a a ganka amma sallar nafila fa ita kuma a gida ta fi lada ba a masallaci ba so da ita ibadar boyewa ce zakka ta wajibi ana so ka fito fili ka yi mun faɗi uzurrukan ta jiya da dalilan haka amma sadaka wanda ba zakka ba ita kuma ka je ka boye ta kada san ma kana yin ta to shi yasa ubangiji ya saka cikin masu boye ibada ranar tashin alkiyama suna cikin inuwa ta Allah ranar da babu inuwa sai tasa a cikin su akwai shugaba adali akwai matashi wanda tun da ya tashi shi cikin da'ar Allah ya san kansa tun da ya tashi almajiri ne harkar ƙur'ani ya tashi yana da ƙur'aninsa abokanansa duka har ya balaga cikin da'ar Allah ne har daga nan ya yi tazarce cikin da'ar Allah wannan ran tashin alkiyama in ya mutu a haka ran tashin alkiyama za ta cikin inuwan Allah sannan sai na gaba da shi akwai mutumin da kullun zuciyarsa masallaci ko bacci yake baccinsa yana yankewa saboda tunanin kan lokacin sallah ya wuce baya masallaci akwai kuma mutane guda biyu wanda suka haɗu don Allah kuma suka rabu don Allah wannan suna daga ciki akwai kuma mutumin da mata wacce ta kai mata ta neme shi da fasikanci ya kalle ta ya ce ni ina tsoron Allah ba zan aikata abin da kike so na yi ba wannan mutumin yana cikin inuwar al'arshi eh, inuwar ubangiji ranar da ba inuwa sai ta ubangiji sannan sai mutumin da ya yi sadaka da dama hagunsa ba ta sani ba sannan sai mutumin da aka ambata masa Allah shi yana shi kadai ya ji girman Allah ya ta kuka kai kadai kana zaune ka ji aka ambaci Allah wata ka sa a hansar ɗinka ne kenan hansar ɗinka in ka buya in kai kadai ne a daki ba ganin batsa kake ba ba ganin abin nan eh, menene eh, me sunan wannan bidiyo bidiyo na rashin mutuncin nan eh ba su kake kallo ba kai kawai in ka bude kana kallon wa'azi ne kana kallon nasiha kai kadai kaga wani malami yayi wa'azi ya faɗi abin da ya bugi kirjinka ya taba zuciyarka kawai ka ji kana hawaye wallahi tallahi hawayen nan na samun inuwan ar- inuwan Allah ne ranar tashin alkiyama ranar da ake cikin bala'i ko kuma ana tahajjudi ana karanta ayoyi wata fassarar ta shiga zuciyarka kawai sai ka ji kana kuka kai hatta wani ya shiga jarrabawa ka tuna wata aya akan jarrabawansa ka ji tausayinsa ka ji kayi kuka kana cikin ni'ima to ina kuma ya'yan uwa ina kuma a ce dukka bakwai din nan ka tara duk bakwai din nan da muka faɗa duk a ce ka tara su ai kai kan kullun sai ganin Allah wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir na'am ala ramma
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
wannan aya da take gabanmu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake magana aka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laisa alayka hudahu duk wanda kaga bai dau hanyar shari'a ba to ba naka bane dama shiriyar su ba a hannunka take ba shiriyar kowa a hannun Allah take kafin mu wuce shiriya ta kasu kashi biyu akwai hidayatul tawfiq akwai hidayatul irshad ko kuma hidayatul tawfiqin hidayatul irshadin akwai shiri shiriya ko kuma shiryarwa abin nan shiryarwa na dora mutum kan hanya akwai kuma shiryarwa na samun tabbas shiryarwa na samun tabbas na Allah ne shi kadai ba wanda yake da wannan ba wanda aka bashi ha kawai yanzu in ga mutum ba musulmi ba in ce zan shiryar da shi ta yadda zai musulunta zai shiga aljanna kuma lalle za a yi haka din wallahi ban yi sa ba kuma ba wanda ya isa yi wannan ba Allah bai yi halittar da take da wannan aka bata wannan garantin ba babu ita ba mala'ika duk tarin mala'iku ba za su iya ba idan Allah ya batar da mutum duk mala'ikun duniya ba za su iya ba duk manzannin duniya su taru don su shiryar da mutum ɗaya don suna son sa wallahi ba za su iya ba idan ba ubangiji ne ya nufe shi da shirya ba wannan ita ce hidayatu at-tawfiq akwai kuma hidayatul irshad shine wanda Allah yake fada innaka la tahdi man ahbabta laysa alayka hudahu wannan ita ce hidayatul tawfiq hidaya ta Allah shi kadai laysa alayka hudahu shiryansu ba hannunka take ba sannan akwai shari'a kuma ta dora mutane akan hanya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim aka ce annabi kai mai shiryar ga mutane ne zuwa ina siratin mustaqim shi annabi zai dora musu hanyar ne yace kun ga wannan hanyar ita ce hanyar tsira amma su dace su hau hanyar da dai wannan kuma ba na annabi bane wannan na Allah ne kai a cikin gidanka ma ƴaƴanka guda nawa suke binka matanka duka ne suke binka amma ka dora su kan hanya ko baka dora su ba ka dora wanda ta bi Allah ya maka dace kenan wanda bata bi ba ka dora hanyar dama ba naka bane wannan mun samu annabin Allah matarsa yar wuta ce mun samu annabin Allah dan cikin sa dan wuta ne annabi lut imra'atu lut wuta za ta shiga sannan dan annabi nuhu wuta zai shiga يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين إنه من أهلي إن إنه ليس من أهلك إنه عمل غير أي عمل عملا غير صالح كوكما هذا العمل الذي كنت تعمله يا نوح عمل غير صالح إنه ليس من أهلك با إلالك بني sai haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai dora mutane kan hanya ne kuma Allah ya faɗa wa hadainahu najdain dama hanya guda biyu ne inna hadainahu sabila imma shakirin imma kafura to nan gurin Allah ya kore shiriya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shiryarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shiryarwa ta dacewa laysa alayka hudahu me ya faru a nan gurin abin da ya faru Allah yana yi wa annabi faɗa ne yana cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karfa kafirai ka ƙi taimakonsu a lokacin da suke buƙatan taimako wai ka bari har sai sun shiga ƙunci da bala'i sosai ka kira su ka ce ku zo in taimake ku don ku shiga musulunci karka yi haka kaga har yanzu maganin ciyarwa ake fa kuga a annabi fa ake cewa karka ciyar da su don shiga musulunci ka takura ka ƙi basu har lokacin da suke bukata ka basu don su shiga musuluncinka ba shirya ba a hannunka take ba kai in ka tashi taimakonsu ka taimaka musu kawai tsakaninka da ubangijinka laisa alaika hudahu walakin la yahdi man yasha'u Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama yasa wani guri annabi da ya ta kokarin wani daga cikin danginsa na jini ya musulunta yake musulunta Allah ya ce masa me innaka la tahdi man ahbabta ba za ka kai baka da ikon shiryar da wanda kake so walakin Allah hadi mai yasha Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama koda kai baka so kuma koda kai kana so ya shirya in Allah bai ga dama ba zai shirya ba shi yasa al'amarin Allah daban yake wasu mutane ahlus sunna idan suna maganan ubangiji da annabi da sauran jama'a ba sa gane bayanin ba sa gane bayanin idan aka ce Allah kun gane in aka ce Allah to ba a ganin kowa a gaba kowa ba ajiye shi ake in an ce Allah har annabawan Allah gefe ake kai sun ana maganan Allah a ce Allah ya ce kuma ka ce annabi ya ce kaza ko annabawa sun ce kaza ko an ce ai ba za ma su faɗa ba ba za su faɗi saɓanin haka ba ma in ko ba su faɗi saɓanin haka ba to kar ka kawo su gurin kada ka kawo su gurin to mun gama da wannan karatu ne sai mu dawo karatu na biyu idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam to duk girman mutum ka ajiye shi a gefe ba a maganarsa in aka ce annabi ya ce wane ne imamu malik kuma wane ne imamu shafi kai wane ne sayidina abubakar ma tukunna wane ne sayidina umar wane ne sayidina ali kai wane ne dukkan sahabbai in aka ce annabi to haka idan aka ce allah ba a kawo kowane annabi kusa da gurin shi sa aisha allah kara mata yadda lokacin da aka jefe ta munafukai suka jefe ta da alfasha allah da ya wanke ta daga sama annabi salasalan ya zo ya musu albishir yana musu albishir yake cewa allah ya wanke ki daga sama mamatta ummu ruman zainabu me ta faɗa ta ce aisha tashi ki je ki gode wa annabi sallallahu alaihi wasallam tace waye annabi kuma an ce Allah ya tsarkake ni kina ce in gode wa annabi Allah zan je na godewa matarsa ce ta san girmansa ta san darajarsa ta san matsayinsa amma an kawo maganan Allah kuma dole ka ajiye ta annabi ka tsaya ka ji shi yasa in baka iya wannan rarrabe abubuwan ba to wata ran zaka bauta wa annabi in baka rarrabe wannan Allah ka san matsayinsa ba a kawo kowa gurin to wata ran zaka dauko annabi ka sashi a matsayin Allah shi yasa zaka ji an ce annabi yana shiryar da mutane eh yana shiryar da su shiryar da su nuna musu hanya amma su dace hanyar kuma ba aikin sa bane aikin Allah ne shi yasa zaka ji an ce annabi ya san gaibu kana maganan annabi ya san gaibu ba kana cewa annabi Allah ne ka samu matsala fa shi annabin da kansa ya ce maka ban san gaibu ba kai ka ce ya sani alramma annabin Allah bai ce ka ce musu ban sani ba ko bai faɗa ba ga ya mana ayan nan
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ne ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء wannan Allah ne fa ya umarce su ya umarce shi ce kul kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darra bazan iya amfana da kaina bazan iya cutar da kaina ba illa me illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a'lamul ghaiba dani yanzu Allah ne kace ka gaya musu dani na san gaibu ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka gaya musu wani guri Allah ce waye ba wanda ya san gaibu sai al- sai shi kadai kuma cewa sai gaya musu shi ma قل لا يعلم من في السماوات الأرض وال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون nan ma Allah ne ce kul ka gaya musu la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi na la ya qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah gaya musu da wanda suke sama da wanda suke kasa da mala'iku da annabawa da mutane da waliyai babu wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai duk ina zamu je wa'annan ayoyi so kana kuskurewa a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin wasu sun ci abinci ya ce me kuka ci na'am gaibu ne amma wanda Allah ya sanar da shi kuma dama mu ahlus sunna mun yadda Allah yana sanar da mutum gaibu zai sanar da kai abun man zalladhi yashfa'u indahu illa bi ko wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah zai gutsuro maka wani abu ya sanar da kai wani abu muka ba da misalai da yawa wanda Allah ya sanar da annabi gaibu ya sanar da shi ya sanar da shi a iya waɗanda muka samu aya da hadisi sun nuna Allah ya sanar da shi iya wannan gurin sai mu ce ya san waɗannan wanda ba a sanar da shi ba bai sani ba akwai lokacin da muka wani program ina ga sai da na kawo waje guda goma sha ɗaya a gurguje inda duk ya faru ga annabi da ya san gaibu da zai fada ɗaya daga ciki na kawo ayan laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibum fa innahum zalimun annabi an ta- an an taba mutuncinsa an abin nan dinsa ya tashi yayi ta tsinuwa annabi yana cikin tsinuwa a sallah Allah ya aiko ce ka daina wannan ba alkinka bane laisa laka min al-amri shay'un wannan ba naka bane aw yatuba alaihim aw yu'adhibum ko in tuba a gare su ko in azabtar da su fa innahum zalimun yanzu dai sun cuce ka amma maganar tubansu da rashin tubansu ba naka bane karka tsine musu ka ce su halaka kuma rashin sanin gaibin annabi a kansu dukansu sun musulunta dukansu guda uku din nan duk sun musulunta da annabi ya san kuma su- amr ibn al-as ya fi yana daga cikin wanda suka fi kowa taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirga wanda suka bada gudunmawa kuma yana cikin su zakwan da ra'il duk suna ciki maganan mutanen mutanen tabuka wa ala salatati alladhina kullifu wasu ba sun zo annabi ya ta musu izini ba mai Allah ya ce masa afallahu an kalima azinta lahum na yafe maka abinda kai na musu izini ƙarya suke izinin da suka nema ba gaskiya suke ba munafukai kenan da annabi ya san gaibu sanda suka zo neman izini ya ce kai ni fa ina sani ƙarya kuke amma bai sani ba sai da abin ya faru Allah ya zo ya ce na maka afuwa wasu ka ce duk gunda ka ji an ce an masa afuwa an yafe an yi kaza to wannan gurin akwai wani abu ne na gaibu da ya buya wa annabi kuma ya ya faɗi ya dora kai ya dora akai Allah ya ce ya yafe masa so da haka bambance irin wayannan rashin su sai ga ana kaiwa Allah annabi matsayin u- ubangiji har ka zo zaka rantse ka rantse da annabi da Allah kadai ake rantsewa in zaka nemi taimako taimakon Allah shi kadai ake nema wani ya zo gurin annabi hadisi ingantacce masha Allah wa shi ta ya rasulallah in Allah ya so kai ma ka so in Allah ya so kai da Allah in kun so annabi ya ce aj'altani lillahi niddan zaka sani na zama kishiyar Allah ne bal masha Allah wahda Allah shi kada in ya so ko ban so ba sai ya faru zaka laisa alayka hudahu shiriya ba a hannunka take ba walakin Allah ya ji mai sha Allah ne mai shiryar da wanda ya ga dama Abu Sa'id al-Khudri yayi riwaya daga Abdullahi dan Abbas yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa kanu yakrahuna an yardaku li ansabihim min almushrikin mu sahabbai muna jin kyama in mun zo ba da sadaka mu ba wa ƴan uwanmu mushrikai wanda suka karbi musulunci ba ma so muna ba ma so mu ba su fasa'alu sai sahabbai suka je suka tambaye annabi farukhisa lahum sai aka ce babu damuwa ƴan uwanku wanda ba musulmai ba kun zo aikin alkhairi ko musu sai Allah ya saukar da laisa alayka hudahum ai shiriyar ka ba a hannunsu bane dan ka hana su kyauta ba shi yake nuna za su karkato su shiriya ba wata kil kyautar ka ne ma za ta saka musu kaunar addinin ka har zuwa antum la tuzlamun Abdullahi dan Abbas yake cewa kana ya amuruna Allah na annabi kenan annabi yana mana umarni Allah na tasaddaka illa ala ahlil islam kar mu yi sadaka sai ga musulmai har wannan ayat ta sauko kaga kenan ana hana annabi kar ka ki bayarwa dan a shiga kunci a zo a bayar ka shiga a shiga musulunci sai ya fassara mana fadin ayan Allah madaukakin sarki la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al ghayy mu addinin mu a fili yake ba sai ka takura mutum ba wanda akwai fa'idodi da yawa duk wanda kake mu'amala da shi karye karka kuskura ya zamana ka sa kana ta kana sa masa kaunarka ne dan ya san zaka hana shi ko zaka bashi ka sa masa kaunarka kawai saboda Allah mata a cikin gida nasiha da kalmomin tsoron Allah za a ke saka musu ba tsoron za a sake su ba tsoron za a hana su kudin cefa ne ba tsoron za a walakanta su ne zaka sa su bika ba in kai haka ka samu matsala matarka a gida ka sa mata tsoron Allah da bin Allah ba tsoronka ba ba tsoron consequences za su taho daga gurin gaba wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum sai ubangiji ya ce duk abin da kuka ce na alkhairi daga kawunan ku ne yazo asma'u asma'u binti abi bakrin Allah ya kara mata yadda mahaifiyarta kafin ta karbi musulunci take cewa mahaifiyata ta zo qadimat ummi wa hiya mushrika fi ahli quraishin ومدتهم إذا آهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أبيهما فاستفتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال ma'ana tana tambaya mahaifiyarta ya manzon Allah wannan mahaifiyata ce ba musulma bace zan iya daukan wani abu na bata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sili ummaki ki sada zumuncin mahaifiyarki ta bangaren ki dauki wani abu kyautata mata kenan musulmai an saka musu su kyautata har waɗanda ba musulmai ba wal mu'allafatu qul wal mu'allafati qulubuhum dinnan da aka fada wanda ake so a jawo hankalin su sannan ka nuna wa musulunci ka nuna wa waɗanda ba musulmai ba addinin ka addini ne na welfare addinin ka addini ne kyautatawa addini ba na kunci bane wala wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum duk abinda kuka ciyar na alkhairi dan kanku kuka yi wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhi Allah amma ku tabbata abinda za ku ciyar neman yardar Allah kuke yi wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun duk abin da kuka ce na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala kadan ne ko mai yawa fa inna ajruhu yu'adda ilaykum ladan su zai dawo zuwa gare ku fil akhirah alahira kamilan min ghairi naqsin a cike ba tare da nakasa ba fala yadiu indahu subhanahu wa ta'ala mithqalu dharratin min dhalik la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba komai kankantan abin da kuka bayar na alkhairi matakar kun yi shi ibtigha'a wajhillah na'am
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى da ya bayyana a aya ta farko cewa ita sadaka ana ba wa fakiri ne kowane irin fakiri ba zai tuna mana gurin eh la ai ba mu yi so ayar ba kana da kyauta akwai kyauta akwai kyauta tabbas in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara haka Allah subhanahu wataala ya fada wa tuktu wa tukhfuha wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum nan al-fuqara malam mustafa me yake nuna mana kowane irin fakiri ne eh yanzu kuma an yi maka minus saboda ba kai aka tambaya ba kyautan da za a baka an soke ta don ba kai aka tambaya ba alif da lam in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara fa huwa khairul lakum in kuka ba wa fuqara alkhairi ne a gare ku wani irin fuqara ainihin ya bar mana shi a buɗe da fakirin musulmi kaga ai an nuna mana fakirin musulmi wanda ba na musulmi ba za a ba shi za a ba wa na kafiri za a ba wa fakiri wanda a yanzu yana da dubu goma aljihunsa za a ba wa fakirin da ba shi da ko sisi za a ba fakir duk kalan fakirai kowane iri to bangiji sai nuna maka ita kanta sadakan da aka ce ka bayar akwai wanda ya fi cancanta zai fi farin ciki kai kuma za ka fi ɗiban gara basa to kai mahaukaci ne zaka je ka ba wanda ba zai farin ciki ba kuma kai ladanka ba zai yawa ba na farko ka bashi bai yi murna ba na biyu ladanka in za a baka 200 a baka 20 ka ka zama mahaukaci ba sai ubangiji yake so ya dawo da kai layin masu hankali yace ita kanta sadaka din lil fuqara ka bayar ga talakawa allazina usiru fi sabilillah wanda aka killace su ko kuma suka killace kansu dan ko ta kwanan jihadi fi sabilillahi suna shan karatu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ki tafiya neman kasuwanci sun rabu da iyalansu cin abinci ma ba na kirki ba watakil manyan masu kudi ne sun watsar da al'amarin saboda da su suke so in ko ta kwanan aikin Allah ya taso sun ba da kansu kamar a yanzu mu ce 'yan agaji kamar a yanzu 'yan agaji na dukkan kungiyoyi dinnan na izalu guda biyu na jama'atu nasrul islam na fitiyanul islam na hizba duk wayannan yan agajin yan sa kai ne wallahi wannan agajin zaka samu yayi kwana uku bai je dinkin sa na tela ba wallahi bai je ba ya yadda alawada ne amma agaji ko yawa wala haka zaka ni 3 days malam to in an tashi ba da zakka yan agaji ya dace a fara tunawa sune sune alfuqara alladhina usiru fi sabilillah wanda aka killace su fito a dai yanzu in ka tashi kamantawa gaskiya ina ga su ne na farko-farko da za ka fara kawowa wajen wa'azi fa za je su kwana gurin wa'azin nan fa su yi ta shirya lasifika ran idi din nan kowa yana bacci gobe sallah wallahi dan agaji yana can yana yana filin idi yana ta bugi yanzu yanzu nan gurin malam jamilu namu na hizba ku duba yadda yake ta bugi yawa ga dan hizba ma yana lekowa ka duba yadda yan hizban nan eh da ku nake to wallahi su su wayannan bayin Allah sacrifice din su ayin zaka yi sawa usiru to zamanin annabi akwai su to asu ake Allah ya ce ka duba irin su su suka fi bukata koda ba su gaya maka suna bukatuwa ba akwai ta a ƙasa kuma mutane ku ya dace ku fara ganewa للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء للفقراء الذين أي اسألوا صدقاتكم للمؤدمين alkhaliyatu aydihim min ayyi shay'in wanda ba komai a hannunsu yaqumu bi ma'ashiatin kawai da kansu suke zama liman habasu anfusahum alal jihadi sune wanda suka kame kansu saboda jihadi fi sabilillah saboda Allah fa habasuhum zalik wannan abun ne ya rike su ma khawfihim min tarabbusi a ada'ihim bihim saboda sun zauna dan duk wanda wanda zai cutar da addini zai cutar da kaza barayi masu satan takalmi masu kaza sun tsaya suna kula da wannan fala yastati'una taqalluban fil ardi ba za su iya zuwa ko ina ba neman dukiya su wannan abin ya sa sun zama ma ba za su iya ba wa safarin fil bilad ba inda za su je dawainiyan su da bukatun su duk sun watsar iftigha'al ma'ash wa talab rizq dan su je su nemi dan abinci da neman arziki a su sun sarar da wannan sun tsaya suna so za su yi Allah za su yi aikin Allah saboda tsantsan bawa kai wa ubangiji ya sabu humul jahilu agniya aminat ta'affufi wala kuma haka ba sa roƙo sun kame kansu jahili da bai tsaya ya san aikin da suke ba zai ɗauka masu kuɗi ne minat ta'affufi saboda ba sa roƙon kowa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambaya ko sofanan abu haka suke Allah ya ce bil kulliya ba sa roƙo ya zo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa laysal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wat tamratan miskini ba shine wanda zai zo yana roƙo a bani na annabi a bashi naira 10 naira 20 ba ba shi bane a bashi dibino ɗaya ko dibino biyu wala luqma wala luqmatan ko kuma dan bashi loma ɗaya loma biyu innamal miskinu miskini na gaskiya alladhi yata'affafu shine wanda yake kamewa waqra'u in shitum in kuna so ku gane fassararta ku karanta fadin Allah madaukin sarki la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa tambayan mutane sofa ne ku ne za ku dage ku yi tunani da kwalwan ku wani fa yana cikin bukatuwa ku kawo shi cikin list ɗinku ku tattauna a taimaka masa sannan kamewanka kuma budin da ubangiji zai maka wama tunfiqu min khairin fa inna allaha bi alim duk abinda kuka ciyar na alkhairi ubangiji yana sane da shi ai inna kullama tunfiqunahu min ayi khairin kana qalilan aw katiran duk abinda kai ko min yawa ko kadan fa inna allaha ya'lamu Allah yana sane da shi wa yusihi lakum kuma zai adana muku shi wa sayajzikum alayhi atammal jaza kuma Allah zai saka muku sakamako na cika alladhina yunfiquna amwalahum
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى باين بينا ما في تكن akmalu man tusrafu ilayhi nafaqa man huwa Allah ya faɗi waye fi cancanta ka bashi ciyarwanka shine ka duba wanda fi bukata yanzu ka zo zaka bada sadakarka ga talaka mabukaci mai mata daya sai ka ce maye yawwa duk wanda ya kalle da shi mata ɗaya kama aikace ma yi algatuwa ga kuma faƙiri miskini mai mata uku da Allah kai kai wani iri ne za ka ji ka ba mai mata ɗaya ko da zikiri za su ƙoshi amma wanda mai mata uku yana da bukata kasan ladanka ya fi yawa kuma abincinka ya fi albarka domin annabi ya ce abincin mutum ɗaya zai ci mutum biyu na mutum biyu zai shi mutum uku in ka ba mai mata ɗaya shi su uku da mai ɗinsa da shi sun zama hudu ko sai ka ba shi abincin mutum biyu in allah da zai watatar da su nan kuma ka ba shi na mutum biyu ka yi asarinsu don kuma mutum biyu ne kawai za su ci amma na mutum biyu in ka ba mutum hudu zai wadatar da su ladanka zai ninku wannan fakiri ne ga bashi shuka a kansa ga kasuwancinsa ya samu matsala wannan kuma fakiri ne yana ɗan tutturawa sai ka duba wancan ka bawa shine priority priority a ayyukanmu gaba daya philanthropist in sun tashi yin philanthropy ya dace an zauna sai ake zama a jero miskinan sai a zo sai a yi sikiri wannan kan miskinin ba shine naji kwanaki an kore an samu makaranta ba eh ha wannan kuma yan sahari suna zuwa wancan yi fi cancanta wannan miskinin ba shine kaza ba haka za a bi fakiran Allah ya gaya mana to bayan haka to sai Allah subhanahu wataala kuma sai zo sai yana maganan yanayin ciyarwa yake cewa alladheena yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari wanda suka bi wayancan procedure na maganan ciyarwa din nan wayanda suke ciyar da ita da dare da rana sirran wa alaniya a boye da a bayyane ma'ana gunda ake bayyanawa ya bayyana gunda ake boyewa ya boye lahum ajruhum inda rabbihim lalle ko ubangijinsu yana ai abin nan ladan su yana nan an an tanaje shi a wajen ubangijinsu ladan su yana nan wala khawfun alaihim babu tashin hankali a gare su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki da bacin rai ba bakin ciki tattare da su Allah ka amsa mana ibadunmu gaba daya wannan ayoyin akwai fa'idodi a karkashin su da yawa amma kusan duk mun faɗe su a cikin tattaunawanmu da ka za mu je aya ta gaba na'am
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله yayi ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
masha Allah Allah rabba Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara maka basira jarabawan ka Allah sa kullun ku yi ta ci eh ba kai ta ci ba ku yi ta ci Allah ya albarkaci karatun kuma Allah subhanahu wataala a can baya mana magana ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati yace ko ma kasabtu ku ciyar in za ku ciyar ku ciyar da dukiya mai kyau ku ciyar da a dukiyarku masu kyau bayan ya gama gaya mana yadda za a ciyar da waɗanda za a ciyar da abin da ba za a yi lokacin ruwa ba da irin nau'in dukiyar to yanzu nan gurin an fara tafsili an fara gaya maka nau'in irin nau'in dukiya ta ƙazanta wanda ta cutar da kai ta cutar da al'ummarka kuma a sadaka ba a so a ba da ita shi ne Allah yake cewa Allah dai ne ya kulu riba an dawo maganar kasuwanci lalle waɗanda suke cin riba riba ita ce kasuwanci da ake yi a ƙara wa wani abokin kasuwanci kuɗi ta hanyar jinkiri mun gane ko kuma nau'i iri ɗaya ta hanyar fifiko wannan ita ce riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu abubuwa guda bakwai yace dukansu akwai riba a cikinsu sai ka yi kiyasi da makamantansu kuma annabi sallallahu alaihi yake cewa az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda haye kirgo su gaba daya zinare da zinare azurfa da azurfa da shinkafa da shinkafa da abin nan alkama da alkama gishiri da gishiri duka yace yadan bi yadin mithlan bi mithlin wa yadan bi yadin hannu da hannu kuma kwatankwacin su zama iri daya sai ke cewa fa'iza talafatil asnaf fabi'u kaifa shi'tum idan kanat yadan biyadin amma idan suka bambanta ku sayar yadda kuka ga dama idan hannu da hannu ne shi ma sai aka yi sharadi sai da hannu da hannu yanzu haramun ne in sayar maka da wannan handset din na sayar ka dauka ka tafi baka bada kuɗi ba haramun ne muna gama ciniki ina miƙa maka kana bani kuɗi kaga nan gurin muna da kurakure da yawa kuɗin POS wani da Allah ina bukatun kudi a POS nawa ne dubu ɗari sai ɗauki dubu ɗari ba sai ka yi tafiyanka wai za ka je kamar transfer daga baya waye gaya maka a take za ka yi transfer ƙiririm ƙirim shi ma ya baka ana barin guri an shiga wani karatu daban ana yin cinikin wannan tap ɗin kana karɓa baka isa ka bar shago ba abin da ce kana miƙa min kuɗi in ko ka fita ka bar shago to sunansa ba ciniki ba ya koma wani abu daban dan ban kira sunansa ba sai a san kuma daga baya a san shi shari'a mai ta bashi suna to haramun ne in dauki masara kwano biyu na baka kai kuma ka dauki masara kwano uku ka biya ni da ita haramun ne dole in na baka kwano biyu kai ma kwano biyu zaka bani kuma ina mika ma kwano biyu na kana miko min kwano biyunka a take a take za a yi in shinkafa ne caroline in ɗauki kwano biyu in miƙa maka kai kuma ka bani dakan iya kwano biyu za ka ban ko cokali ɗaya in na ƙara na aikata haramun sunanta shinkafa wannan ma sunanta shinkafa kuma a take za a yi in na ɗauki bashi na baka sunansa bashi na baka bashin dubu goma ranar da zan dawo maka da dubu goma goman zan baka cip cip in ranar dawowa ka ƙara min naira goma ranar biyan bashi akwai wani hadisi da'ifi akwai maganganu a kansa da yawa amma malamai suna kawo shi a babin istishhadi mafi riba tana da kofofi da yawa da yawa inji Abdullah dan Abbas mafi kankantan kofar riba shine kamar kwatankwacin a ce mutum zulumin sa kenan kamar kwatankwacin a ce mutum ya yi zina da mahaifiyarsa ana kawo shi a babin kambabawa amma yanzu duk mun je mun ci kudin corona sai dai alhamdulillah lokacin da wasu suka yi ta cin kudin corona don wasu kama mu muka yi ta musu fatawa aiko malaman mu suka fada muwa muka zo muka yi ta fada aka ce a an yi magana babu kudin ruwa interest free ba ka bane amma saboda zalunci na wasu daga gwamnatin Najeriya makaryata mayaudara aka ce hakan ne suka bari masu tsoron Allah suka ci kuma aka zo aka ce akwai riba akai Allah ya isa wannan shi ne maganar gaskiya shi ne maganar gaskiya a ce mana babu riba an yadda an cire riban kuma a je a ci kuma akwai riba wallahi musulmin kirki in ya sani wallahi ba zai ci ba yaudara ne capitalism tana karka yadda duk abin da aka ce baka bashin banki wallahi tallahi ka zauna kanka lafiya kai ni ban taba ganin wanda ya ci bashin banki ya biya lafiya ya biya lafiya kuma ya zo ya ce son barka ba wallahi sai ya yi Allah ya isa ba ina nufin ya ta ce Allah ya isa ba sai ya ci ya ji me yasa na karba bashi kuma ka zama mai ruwa mai ruwa a ciki bashi mara ruwa ma mai bashi da albarka bashi da alkhairi bashi yau a ce ana bin ka bashi ko kuma zaka je karbi bashi wanda ka san ba ruwa a ciki kuma mutumin kirki ne zai daga maka kafa jifin baka samu zai ce gata in shekara da baka samu zai ce shekara biyu ka biya wannan bashin kansa ba alheri bane a gare ka domin kaskanci ne balle wata za a sama kudin ruwa to Allah yake cewa waɗanda suke cin riba ranan ranan tashin kiyama ranan za ta tashi la yaqumuna ba za ta tashi ba a cikin kabarin su kenan illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mass zai tashi ne kamar wanda shedan yake bugansa yake farfadiya saboda shafan shedan haka zaka tashi a kabarinka mutum zai tashi a kabarinsa ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi ta buge shi malamai suka ce mene yasa aka sifanta shi da haka dalilin da yasa aka sifanta shi a haka duk wanda yake neman kudin riba ku gafa kudin banza ne wallahi sai ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi kafin ya samu kudin riba sai ka yi haka wannan fassarar ba za ta fito maka fili ba sai a najeriyar mu a yau ka tafi banki gaje ka ce kana son bashi ka gani je ka ka dawo gobe dawo jibi cika fom kaza fom b fom c ka zo wujiga wujiga ka buga wani kana ina don Allah akwai garanto din nan account ɗinka current ne eh to ka jira ni don Allah bashi zan karba a banki ka zo kai ce ni fa ba zan yadda ba za ka karbi banki ka sa ni ko za ka samu wane a tafi gurin wane wane yaki yadda kake takabbuk a neman bashin haka ta takabbuk ranar tashin kiyama daga kabarinka ranar da za ka fito haka malamai suka faɗa to wannan wani irin abu ne kai da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan kai kuma a duniya sayyi'a wa fil akhirati sayyi'atan ta kai bai yi ba karka kuskura hanyar bashi ya hada ka da mutane kai iya kokari kullum kaga duk yadda za a yi a ce yau ba a bi na bashi duk da cewa bashi lalura ce wataran dole sai ka yin amma kana yin karka kwana baka cikin tashin hankali ka kwana kana cikin tashin hankali alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu shaytanu min al-mas zalika yadda al'amarin yake bi annahum sun ce so wannan ayar mun fara fassaranta tana da abubuwa da yawa gobe ma bana jin zamu iya gama ta kuma gashi time ya zo wani yake cewa a ja hankalin bankuna na musulunci bankuna musulunci ku su samar da wani window da za a iya karbar kudi babu ruwa suna da shi ai kana dau kana nufin abin nan a bada cash ba yadda suke yi ba murabaha ko ko makamancinsa to wannan kuma a banki zai yi wahala wannan kan zai yi wahala non interest abin nan loan ko kuma na tsabar kudi cash zai yi wahala a Najeriya zai yi wahala sai dai suna bada non interest loan amma ta hanyar da shari'a ta yadda shine hanyar murabaha domin su sun kawo bankin su ne don cin riba so wancan din idan za su bi imanin su bai kai ba sai ku yi hakuri da ma abin da za a yi sai mu ce sai mu ce community dai yawa sai mu ce community a samu strong collateral a samu garanto masu ƙarfi kwamiti za ta yi mai sunan abin kunnan barista cooperative cooperative cooperative duk za su yi irin wannan sai dai a yi ta kira yanzu kun ga kud- muta- kudun kudancin ƙasar nan sun gini sa a harkar cooperative mu ne muke baya wanda mu ne ya dace mu tsaya mun yi shi da ƙarfi muke ba wa 'yan uwanmu bashi wanda babu kudin ruwa a ciki ƙardan hasanan wanda insha Allah karatunmu na gobe za mu tattauna kan matsala ɗin da kyau lokaci ya yi ya cika za mu dakata a nan gurin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik nan mun samu ziyaran malam Muhammadu limamin masallacin Hajiya Tani muna godiya da wannan ziyaran Allah ya saka maka da alkhairi da sauran